أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dukkan godiya da yabo da girma da ɗaukaka sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da kowa mai komi wanda ya sake haɗa mu a cikin wannan makaranta mai albarka madrasatul marhumi malam bello galgal rahimahullahu ta'ala a cikin wannan dare na juma'a wanda muna sha biyar ga watan juma'a saniya hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ishirin da takwas ga watan ɗaya dubu biyu da ishirin da ɗaya miladiya inda muke ci gaba da karatun littafin ashama'il muhammadiyya na imamu tirmidhi rahimahullah ta'ala muna cikin babi mai magana akan ma ja a fi sifati idani rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wato hadisai waɗanda suka zo suna bayani game da abin da ya shafi sifar niyyar wato gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ke amfani da shi wajen cin abincinsa ko khubzarsa ko mu ce masa ko waina ko biredi wato abinda yake haɗawa da shi dai idan zai ci wannan khubza mun karanta wasu bangare na hadisai mun ji wani fa'ali na abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ke haɗawa da shi ya ci wannan kudar tashi daga ciki akwai alhannu wanda muka ce muna iya kiran sa miletin sannan kuma akwai abin da ya shafi kaza wadda hadisin abu musa ash'ari ya yi bayani da kuma ainihin naman kumarai wani tsuntsu ne daga cikin tsuntsaye da sauran wato wasu miyoyi waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke amfani da su domin ya ci kumbarsa a yau za mu tashi hadisi na ɗari da hamsin da bakwai inda al-imam tirmidhi yake cewa haddathana mahmud ibn ghailan qala haddathana abu ahmad az-zubayri wa abu nu'aym qala حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من اهل الشام يقال له عطاء عن ابي اسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله سيرا da amincin Allah tabbata a gare sa ya ce kudu saita wasai yuhi fa innahu min shajaratin mubarakatin wato annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a cikin wannan hadisi kulun zaita ku zanka shan wato zaiti wato man iccen zaitun shi yake kira azzaita ma'ana ku zanka amfani da man zaiti wajen yin miyar ku wato wajen za a iya amfani da man zaiti a ci abinci a ci biredi da shi ko a ci hubza ko a ci waina da shi sannan yake wata minuri kuma kuna iya amfani da shi wajen shafa ma jiki shi ma yana amfani da jiki na sula da sula da ce ba'in da hu hakika shi man zaitun min shajaratin mubarakatin an samo shi ne daga ittanya mai albarka wadda Allah maɗaukakin sarki ya ambace ta a cikin alkur'ani shajaratin mubarakatin zaitunatin ko to wannan iccen yana da mai to ku yi amfani da shi wannan hadisi al-imam tirmidhi ya rawaito shi ya ce hadisun gharibun in mun ka duba wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana umurtar wato al'ummarsa yana shiryar da su zuwa ga alherai da kuma amfanoni da a cikin wannan istanya mai albarka ta zaitun wadda tana kirani a cikin ƙasa mai tsarki wadda a cikinta ana tatso mai wanda man yana da amfanoni daban-daban wanda daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayanin ana iya cin abinci da shi kuma wannan mai ana iya amfani da shi wajen shafawa a shafa ma gashi yana amfani gashi yana amfani ga fatar jiki kuma ana iya amfani da shi a yi miya kuma ice ne mai albarka mai amfanoni daban-daban masana magunguna suna amfani da shi ta hanyoyi daban-daban ga amfanin ɗan adam to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara a cikin wannan ainihin hadisi yana da yawan amfanoni kuma an ce shi ne ice na farko da ya fara kira bayan an yi ruwan tufana shajaratul zaitun kaga wannan man na zaitun wato ana amfani da shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana amfani da shi idan zai ci khubzarsa akan kawo masa khubza bayan an kawo masa khubza sai a kawo masa man zaitun wannan zai kama kira khubzar yana tsoma a cikin zaitun yana ci wannan man zaitun ya zama a matsayin miya ta annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi dai yana nuna mana fa'ida da amfanin zaitun zaitun sannan kuma yana nuna mana cewa wannan iccen na zaitun zaitun ko wannan zaiti na zaitun wato abu ne mai albarka wanda annabawa daban-daban fiye da annabi saba'in sun wa wannan iccen albarka daga cikinsu akwai shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam sun sama wannan iccen ya albarka حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن لا خير لأنت أن لا تثبت أجريت يأتي كل الزيت والتينون كذلك شمن زيتون كما كشاف مجيكم والنمي فإنه من شجرة مباركة حقيقة شيء النمي wato ya samu asali ne da tushe daga istanya mai albarka ana ce mata istanya mai albarka saboda annabawa sun sa mata albarka fiye da annabi saba'in suka roƙa ma wannan istanya albarka ala abu isa wato al'amma filmi ya ce wa abu razzaki kana ya tsari fi hadal hadisi wato abu razzaki marwacin wannan hadisi ya kasance yakan samu idirari wato fi hadal hadisi a cikin wannan hadisi ga isnadinsa ba matanin ba bari kuma asnadar wani lokaci yakan kawo cikakken isnadi an fulanin an fulanin har zuwa ƙarshen isnadi lafiya ba bari kuma arsalahu wani lokaci kuma yakan kawo isnadin ba tare da ambaton sahabin da an ka amsa hadisin gare shi ba shi ne sai na umar bin khattab wani lokaci ya yi isnadinsa wani lokaci kuma ya kawo shi mursali to wannan ita iradin yana ainihin taɓa hadisin da kuma ingancinsa to sai dai akwai wata hanya wanda ke hassanar da wannan hadisi wanda shi kuma a cikinsa ba a samu wannan iradi ba kaga dai wannan hadisi shi ma irin wancan da muka karanta ne farko ma'anar su guda da alfazu ɗin guda حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معبد السنجي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه شما ركر من الحديث ولم يذكر فيه عن عمر أما شين كاغا بي أنبت عن عمر هذا شيء شيء مرسل وأنه ما أنبت عن عمر شيء شيء مرسل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التفاح النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشي دمانا باشي شعوة كوكتي كان كان كوتانا wato tana ba annabi sallallahu alaihi wasallam shawa amma dai ya fassara shi tun wake wanda ake dabawa a cikin abinci daga kankana ba kika dama ta a cikin abinci ba amma ita wannan nau'i na tuma ana dama shi a sa cikin abinci eh irin kuma ka bushe shi ma ana fassara shi haka shi ya tuba a nan shi ne al-yaqin wanda ya zo a cikin alkur'ani to wannan dumar ko ka bushe yana ba da sha'awa ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yana so fa utiya bi ba'anin to sai wata ran ana zirki sai ana kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam wani abinci au du'iya lahu ko kuma an ka gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallama wajen wata walima wadda za a ci abinci faja'altu atatafahu ana yace sai ni shiga ina bibiyar inda wannan kabushin ko zuma take fa abu sai in kwaso ta sai in aza bai da yadai gaban gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tirar da abinci yace duk inda wannan zuma take ko kabushin yake sai in yayo in kwaso in tura gaban annabi sallallahu alaihi wasallam in ji ana lima a'lam saboda abin da ni sani annahu yuhibbuhu cewa hakika annabi sallallahu alaihi wa sallam yana son wannan wato duma yana son wannan kabushin ko kuma wannan ainihin wato kankana al-imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi a shi ma dai wannan hadisi yana bayani akan wani nau'i daga cikin nau'ukan wato niyya wanda ake zubawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar abinci ne wanda ya nuna ana amfani da zuma ko kabushi a daddaga shi a annabi sallallahu alaihi wasallam niyya da shi wanda kuma yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana son wannan zuma kuma ana dawa mai ita ana sa mai ita a cikin abinci wato dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake son wannan nau'i na iccen na kankana ko na zuma saboda yana ƙara basira yana ƙara kaifin hankali sannan kuma yana da abu tsoba su masalila wato ice ne wanda in mai ciwon zafi yana ci dai zai masa maganin zafi in rashin lafiyar sani aka mutum in yana ci dai zai amfani shi to shi ne a cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci abinci tare da wani ba'alin sahabbansa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance wato a ana zai kasance yana cikin su wannan ainihin duma yana kawo ta gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama don ya san annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cinta yana son wannan ainihin duma wannan hadisi yana nuna halarcin ko musabancin a ci abinci tare da jama'a kuma ana iya kwaso na gaban wasu a kawo mu wani inda sun yarda suna so ba su kushi don da shi ana yana bibiya na gaban wasu yadda kwasowa yana kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya san annabi ya so sannan yana nuna ci tare da jama'a to akwai albarka a cikin sa حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن خالد أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ناشد وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده لباء يقطع سيمجع دما كوكما كبوشي أنا ينكاني وجه النبي صلى الله عليه وسلم أنا ينكامش فقلت سيدتي ما هذا منين ونن قال سيدتي نكسر به طعامنا wato muna ƙara ma abincinmu yawa ne da wannan kabushin in aka yayyanka shi an ka sa a cikin abinci to yana ƙara ma abinci yawa da kuma albarka ƙala abu isa wa jabirun wato shi jabir cikin mawaita hadisi ibnu tariq yuqalu ibnu abi tariq huwa rajulun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace wani mutum ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wala na'rifu lahu illa hadha al-hadith al-wahida ba mu san wani hadisi da ya rawaito ba in ba wanda hadisin guda ba shi jabir din nan wa abu khalid ismuhu sa'd shi kuma abu khalid da yace an ja an hakimi bin jabir an abihi to shi kuma sa'd ismuhu sa'd sunansa shine sa'd wannan hadisi ibn Majah da Imam Tirmidhi suka rawaito shi kuma suke hadisin sahiha hadisi ne ingantacce wannan hadisi kaga shi ma dai yana ƙara bayani game da irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ke amfani da ainihin tuma ko kabushi wato a cikin abincin sa wanda yana amfani da shi a matsayin miya wannan sahabi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ga wannan duman ana yayyanka ta wannan kabushin ana yanka shi sai ya tambayi dalilin da yasa ake yayyanka mai kabushi ya ce ai amfaninsa ana yayyankawa ne a sa cikin abinci kuma abincin yana ƙara yawa yana ƙara albarka yana ƙara alkhairi don yawan abinci yawan albarka take wannan kaga yana nuna kula da abin da za a dafawa a gidansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da muhimmanci da kulawa da irin kalar da wata za a yi masa wannan kula da shi bai nuna wato babu zuhudu a yana dacewa da kula da tattalin arzikin gida sannan wannan hadisi yana nuna annabi sallallahu alaihi wa sallam yana taimaka ma iyalansa wajen hidimar gidansu don shi aka isko yana yayyanka ainihin kamushin da kansa sannan kuma yana nuna kula da tattalin arzikin gida da ma'isha abubuwan da ake rayuwa na gida yana nuna wato wadatar zuci da yarda da abin da Allah ya baka. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا حقيقة ونسيلة وضمة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam li ta'amin sana'ahu saboda wani abinci da ya shirya wato wani tela ne ya shirya wata walima sai ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala anas anas yace fa zahabtu sai sai ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ila zalika ta'ala zuwa ga wannan abincin da aka da yake wannan walima fa qarraba ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam khubzan min sha'ir sai wannan kenan sai kawo annabi sallallahu alaihi wa sallama wa khubza ta alkama wa maraka sai kawo kuma miya wata romuwa fihi dubba'un a cikin wannan romuwa akwai wato zuma wa ƙabilun akwai kuma kirishi an sa kabushi ɗanye yanzu kabushi an sa cikin miyar cikin romuwa da kuma ainihin kirishi wato busasshen nama ƙala anasun anas ya ce fara aikin nabiya sallallahu alaihi wa sallam sai na kama zan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tatabbaru tubba'a na yana biyar diddigin yana bibiyar wannan kabushin hawalayin ka aki yayin yayin na akushi duk inda ya ga wani guntun kabushi to yakan jawo shi ya ɗauko da ci shi ya ce falam a zarko facebook ba to ban bushe ba ina son wannan kabushin min yau ma izin tun daga wannan rana tun daga wannan rana wanda dukkan annabi sallallahu alaihi wasallam yana son kabushi yana son wannan duma to tun sannan ya kama son duma a shi ma wannan hadisi yana nuna ainihin irin yadda sahabbai ke da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam wajen walima kuma da sun gayyace shi zai karba da wannan mai dinki ne ya kai shi annabi sallallahu alaihi wasallam wajen cin abinci kuma ya san irin abincin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke sha'awa da haka ya shirya ma annabi sallallahu alaihi wasallam irin abincin da yake so aka kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam babban akushi wanda an dafa ainihin wannan gahushi tare da romuwa da nama wanda suke busasshe kamar irin kilishi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi wannan da yadda ya zo ya ci tare da kuma hadiminsa anas yanzu har ma yana nuna sha'awarsa yana ƙoƙarin jawo duk inda wannan gahushin yake yana haɗawa da hulɗa yana ci wanda yana nuna ta ga ana umarni da wannan kamushin wajen yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wato niyya wanda kuma ya san dalilin da yasa ana take su tun daga wannan lokacin yake son kamushi a wannan hadisi dai yana nuna wato muhimmancin karɓa gayyatar wanda ya gayyace ka wajen walima sannan yana nuna irin tawadu wato da kankan da kai na annabi sallallahu alaihi wa sallama irin wanda maɗauki na ko suna ne ya ba wanda ya cikin hadisi ba amma sun suna ne ba yadda ya ci annabi sallallahu alaihi wa sallam amma annabi ya karɓa gayyata sannan kuma da ya zo gayyata sai karɓa gayyata tare da hadiminsa wanda ya zo ba a gayyaci halimin ba amma suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo tare kuma shi ma ya ci duk da shi ma ba a gayyace shi ba حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلمة بن شديد ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشي يحب الحلواء yana son abu mai daɗi shine alhalwa a duk wani abu wanda yana da halawa ma'ana yana da zaki ko yana da daɗi to annabi sallallahu alaihi wasallam yana so wal asala kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana son zuma anan wannan hadisi sai da Aisha ce radiyallahu anha matar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam take ba mu labarin irin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ke sha'awa tace Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana son duk wani abu mai zaki ko mai daɗi ya kasance akan haɗa mai dabino wanda dabinon za a ainihin sake shi in an ka sake shi sai a haɗa shi da nono sai a zuba mai nono ko madara ciki sai a gane wannan da jina tare da madara sai a kawo ma'amar sallah da sallah sha kuma yana sha ne yana jin daɗi wannan haɗin haka kuma akan haɗo ma'amar sallah da sallah zuma saboda amfani da cikin zuma da kuma kyawun da ake reza ɗanɗanon da ake reza mai daɗi shi ma akan kawo ma'amar sallah da sallah ita yake yakan yi amfani da ita wannan wato yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana ainihin son wannan amma ba irin wai wancan sha'awa ba a yana jin daɗin waɗannan ainihin nau'i nau'i na abinci wanda ake farko wanda ya fara yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam haɗin haɗin na gari da zuma shine sayyidina na Usman bin Affan inda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana son irin abubuwa masu daɗi sai so ya haɗa gari bayan ya ɗauko gari irin garin alkama su sai haɗa shi da zuma ya ya aza bisa wuta sai da ya tsawo sannan ya tarwaye ya kai wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ji daɗin wannan ai wannan hadisi zai yana nuna wato son abinci mai daɗi baya kore zuhur annabi shine sayyidus zuhar shine shugaban masu gudun duniya amma ga shi yana jin daɗin ire-iren waɗannan abinciccuka saboda abinci arziki ne daga Allah da haka bai nuna ainihin wai don gana ta abinci mai daɗi shi kenan babu zuhudu a zuhudu yana cikin zuciya ne حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة أم سلمة أخبرت تابا شلابان أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضع wato an karɓo daga aɗa'u bin yasarin ya ce ya ba shi labari cewa ummu salma ta ba shi labari cewa karrabat jamban mashiyya ta kusanto da wato wata tsoka babba ya an ce jamban mashiyya ana nuhin wato nama na rebu nama na wajen bayan bai wajen ainihin yawa wajen ara da garo ainihin to irin wannan nama na rebu to shi ne ta ɗebo ta kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gasashe فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ومن أبنجا ثم قام إلى الصلاة فأن يتاج بزوار صلى wa ma tawassa'a bai yi alwala ba bai tashi alwala ba saboda akwai masu ganin cewa idan mutum ya ci abin da wuta ta dama abinci wanda wuta ta kasa to sai an tashi alwala to shi ne wanda hadisi yake nuna cewa ko an ci wannan irin abincin to ba sai an yi alwala ba dan ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci da fashin nama kuma bai sake alwala ba a imamu ahmad da al'imamu nasa'i suka rawaito wannan hadisi da sai yi kuma suka ce ingantacce ne ƙarshe ma dai wannan hadisi yana nuna wato mun musalma matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam wani gasasshen nama ya ci bayan ya ci kuma zo ya sallah bai sake alwala ba ma'ana cewa kenan al'aklu mimma masabbu lahu la yanqudu wudu'a don ka ci ajalla wato mutanen kafa ba zai kare ma a walla ba wannan hadisi yana cikin dalilai akan haka kamar yadda irin su al'imam shafi'i sun bi akan cewa cin nama wato ne wanda an kaddama yana iya kare a walla da an saki wannan hadisi dai yana nuna mana wato kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallama shugaban masu zuwa na duniya bai hana ya ci shugaban abincin duniya ba da an ce sayyidu ta'ani fi duniya Allah shugaban abinci na duniya ba ki da shine nama kuma wannan hadisi yana nuna cewa cin nama bai kare alwallah illa dai saboda wasu matsaloli sun tsaye kuma saboda wasu hadisai sake alwallah mustahabbi ne idan mutum ya ci abincin da an kadama da wuta wannan musamman dai waɗanda ke yin mazhabar shafi'iyya kuma cin nama yana ƙara ji yana kuma gyara ainihin fatar jiki yana kuma ƙara gyaran halitta da kuma kyautata da ɗabi'a حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد عبد الله بن الحارث yake cewa mun ci a gashe a cikin masallaci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ashiwa wato abin naman da an ka gasa bisa wuta shine ashiwa to shi ma dai wato wannan hadisi yana nuna irin tawalu na annabi sallallahu alaihi wa sallama da irin yadda yake son sahabbansa da irin yadda yake mu'amala da su yana cin abinci kala-kala tare da sahabbansa ga shi an kawo mai abinci wanda shi ne a haɓɓu fa'ali ahlin duniya mafi soyuwar abincin mutanen duniya baki ɗaya shi ne allahmul mashwiyu da shan nama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci wannan nama tare da sahabbansa kuma a cikin masallaci an ce a lokacin yana cikin itikafi ne wannan hadisin yana nuna kenan akwai harancin cin abinci ko cin nama a cikin masallaci matsawar dai ba za a ɓata shimfiɗin masallaci ba ko kuma ba za a yadda wasu ƙazanta a cikin masallaci ba kuma yana ƙara ƙarfafar da cin abinci a cikin taro cin abinci tare da jama'a saboda akwai wani mutum daga cikin sahabba a mai wanda ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙara kanta ni dai ina cin abinci kuma in ci da yawa a abinci na da yawa in ci in ci amma ban koshi sai annabi sallallahu alaihi wasallam kada koma ci kai dai in za ka ci ka ci tare da jama'a saboda albarkar abinci to tana ainihin tsakiya akushi tare da jama'a ka ci tare da jama'a kaga wannan dai hadisi yana nuna ci a cikin masallaci halal ne ko tare da jama'a ko kuma ɗaiɗaiku sannan kuma kula da tsaftan masallaci shi ma wajibi ne sannan irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ke mu'amala da sahabbansa har ya kasance yana cin abinci tare da su wanda yana nuna girman tawalu na annabi sallallahu alaihi wasallam حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن ابي سخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال بئت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشبرة فجعل يقص فحز لي بي منه بها منه قال فجاء بلال يرسله بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه قال وكان شاربه قد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك رواه أبو داود والترمذي حديث صحيح wato mugira bin shu'ba yake cewa dittu wato nayi bafanci ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun kai ziyara a matsayin mu na baki a wani wuri tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za ta lailatin wani dare fa usiya bi jambin mashiyya sai aka kawo wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wani rebu wanda shi gabar shi sun ma a hazar shufurata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki yuka faja ala ya kunsu sai shiga yana yankan wannan rebun fa hatsali bi halinu sai ya yanko mini wani sashi na wannan rebu kala ya ce faja a dilalu muna sakacin naman nan ne sai ga dilal ya zo yi hudu salati yana sanar da annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa lokacin sallah yayi fa al-kashfa raka sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya jofar da yuka fa kana sai ce malamu sai ba ta dawo mamaki na shi bilal wato rashin da yi musu uzuri su bari su bari su kare abinci ba cin abinci ba sai kare ba ta dawo hannu ne ta yi kana kalma ce da ake amfani da ita saboda ta'ajjubi da abin da wani mutum ne ya aikata ala yace wa kana sharihu kalwafa gashin bakin bilal ya kasance ya kaga gashin bakin yayi yawa fa qala lahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce aqussuhu laka ala siwakin na ga gashin bakin ka yayi yawa ko kana so in yanke ma shi wato hanya abu aswaki wato akan abu aswaki bisa da lebo daidai nan sai zan ya ɗauko gashin sai a yayyanka a yanke yadda ya yi yawa an kusurhu ala duwatin ko ko shakkun da zawi a kusurhu laka ala duwatin an kusurhu ko kuma ce mai ka yanke gashin bakin nan naka ala duwatin ta hanyar amfani da aswaki ka aka ce bakin nan da aswaki sai ya zan kayayyanka ainihin abin da ya haye sama wannan ainihin aswakin kaga shi ma dai wannan hadisi yana muna bayani akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai ziyara ta bakonci tare da wani daga cikin sahabbansa an ci sun zo gidan zabu'atu bin Zubair ibn Abdul Muttalib babban zabu'a biyar Zubair bin Abdul Muttalib wanda shi kuma shina cikin a'mamun Rasuli sallallahu alaihi wa sallam kina tare da Mujira bin Shu'ba to shine an kawo musu wato abinci wanda shi na nama ne wannan yanki babban na tsokar remu sai annabi sallallahu alaihi ya ɗauki wuka yana yanka wannan naman yana ci kuma yana ba sahabban da tare da shi suna tsakaccen abincin ne sai ga Bilal ladanin manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo yana faɗa ma annabi cewa lokacin sallah fa yayi to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefa da yuka yana mamakin irin shigowar da Bilal ya yi musu ko ga shi ya ga yana da damar shi ɗan jinkirta musu har su ƙare ainihin cin abincin da cikin wannan mamakin sai ya kama kallon bilal yana kallon bilal sai ga gashin bakin bilal ya yi yawa to shi ne sai ya ce masa ya yanke wannan gashin nashi ko kuma ya kawo shi yanke masa ya koya mai yadda ake rage gashin baki ta hanyar mutum zai aza aswaki bisa ga bakin gaban leɓunan nashi sannan ya yanki abin da ya wuce wannan ainihin dukkan. Wannan hadisi dai yana nuna idza uqimat as-salatu wa qad hadara al-'asha wa qad al-'asha. Yan an ka lokacin sallah yayi kuma gashi an kawo abinci to a fara da abincin nan. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya kara ci abinci hadisi muttafaqun alaihi ne sannan da wato ya zo wajen ainihin sallah kuma wannan hadisi yana nuna at-tarhibu bil sayfi wal aklu ma'ahu wa adamu kasri khatibihi sunnatun min sunan rasul sallallahu alaihi wa sallam wato tarban baki da kawo musu abinci to sunna ce daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma wannan hadisin yana nuna mana irin yadda ake yanki gashin baki kuma yana nuna wato kwaɗaitarwa da umarni da alheri da kuma taimakawa a kai ne kuma yana nuna hidimta ma wato ainihin jama'a gashi Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaba amma kuma shi ke sa yuka yana yanka nama yana ba sahabbansa domin karani ahlakin nabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin girman ɗabi'un manzo sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na shugaba shine shugaban halitta baki daya kamata ya zan an yanko a yanko a bashi kawai shi shi amma saboda tawadu da girman sa jiru na annabi sallallahu alaihi wasallam sai zan shi ke yankawa suna ba ainihin zaɓen shi ke musu hidima maimakon su shi masa hidima حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن قبيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم أنكعوا النبي صلى الله عليه وسلم نام فرفع إليه الزراع زي أكعوا مثل كمر كبع في زراعي وكانت تعجبه دما كمر كبع كتنشي تنا أيدين ba da shawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana yana son naman ziragi bana hasha min ha sai da aka daga wannan kamar ma'ana da aka ya ɗauko naman ya yanka da hauru ne bai amfani da yi bayan yanko ba shi ne ana hasha sai ya sabbata ma mutum ne shi ne ya rawaito wannan hadisi kuma ya ce hadisun hasanun sahihun ga wannan hadisi yana mana bayanin irin ɓangaren naman da annabi sallallahu alaihi wa sallama ke so shi ne ɓangaren abin da ya shahi jiragi wato naman da ya kasance wajen kamar gaba saboda shi ne naman da ya hinna kuma ya fi taushi daga cikin naman shi ne nama mai taushi kuma ya yi nesa ga wuraren kazanta bai kusa da hanji bai kusa da can wajen ƙasa-ƙasa da ainihin dabba kuma wuri ne wanda yake yayi komi daɗi a cikin nama to shi ne aka kawo ma annabi sallallahu alaihi wannan naman da ya sabbata ya ba sahabbansa kuma annabi sallallahu ya amfani da haurinsa ya ɗiba wannan wato yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana sha'awa irin wannan nama na azira musamman azira'ul yumna sannan bayan ya dan zaɓa kuma sai ya ba ainihin sahabbansa wannan jawabin isari kenan isari ya zaɓi wasu akan kansa حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه السراء النبي صلى الله عليه وسلم يا كتنشي ينا شأوة ناما قبض كبع قال من رواية وثم في الزراع saboda haka an taɓa sa mai guba a cikin wannan zira'i na dabba wa kana yara ya kasance yana ganin annabi ya nuna samu wato yahudawa su sun ka sa mai wannan kuba su sun ka sa mai gahe wato a cikin wato nama wanda an ce wata mata ce da aka ce ma zainab bint al-harith al-yahudiyya matar wani bai yahude da ake kira salam bin mishkam sai da ta tambaya wani nama annabi sallallahu alaihi wasallam ya so aka faɗa maka jiraki to sai yi shawara da ‘yan wanda ya hudawa sai suka ce ka sa mai kuba ita sa wata kuba wadda da wato da an ci ta nan take za a mutu sai sai ta- ta shirya wannan nama ta aiko ma annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma annabi yana karɓar hadiya sai ya ci wannan nama da shi da sahabbansa yana fara ci daidai zira'in fa a za a zira'u ma fihi min shar zira'i ya bayyana da duk abin da a cikinsa na sharri ya faɗi cewa masmuma akwai kuba to shine annabi ya dakatar da sahabbansa bayan an ce wani daga cikin su bara bishop bin bara ya ci nan take ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce har ƙarshen rayuwarsa lokacin da zai rasu yake cewa yanzu nan wannan kuma ake zaburo masa wata ya ci a ainihin khaibara annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika ma wannan matar ki don mu da ba mai kuma sai ta ce dama in annabi ne ka san zai kira in kuma ba annabi ba ne shi ke nan sai su huta da shiya to annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi intiqami ba bai ramuwa ba saboda wannan guba da ta samai amma dai an ce lokacin da shi bishir wani sahabi da ya ciyar rasu to sai dole aka yi tafi aka kashe ta saboda shi ga wannan hadisi yana nuna jawabu akli ta'ami ahlal ahlil kitab ko halalcin cin abincin mazawa littafi masawar ba abin da abin da suka ba ku ba haram ba ne sannan wannan hadisi yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa tsakanin nubuwa da shahada wanda wannan gubar shahada ce to wanda ya ci guba ya rasu ya yi shahada حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان ابن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد قال أبثت للنبي صلى الله عليه وسلم إذا wato abin ubaidin yake cewa na dawa ma annabi sallallahu alaihi wa sallama wata dabuwa a cikin wata tukunya ta wasu nama وقد كان يعجبه الذراع النبي صلى الله عليه وسلم يكفل يلا شعوة ناما ذراعي فلا ولته الذراع فإن ميقو مي أمك بغلا ثم قال سألنا النبي صلى الله عليه وسلم يكشي ناوين الذراع كما ميقو من ون ذراعي فلا ولته من ميقو من شيء ثم قال سألنا يكشي ناوين الذراع يكون wani jira'i kuma na uku fa qultu abi ubaydin yace sai ni ce ya rasulullahi wa kam li shafin min jira'i shin akwai harkama nawa gare ta ta gaba fa qala sai annabi yace masa wallazi nafsi bi yadihi na rance da wanda rayuwa ta take cikin ikon sa law takatta inda kayi kawai ka dauko ka je kolin lana wanda zira'a da za ka yi ta ni kolin zira'o'i ma da auku matsawon na kira ka nace min komi amma sai kai sai kai sauri kawai ka ce ga kawa na gari ta al-imam at-tirmidhi shi ma dai wannan hadisi ya rawaito shi a wannan hadisi yana nuna an kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam hadiya ne na wata akuya sai sa hadinin sa wanda shine Ubaydullah ibn Ali Maulani bararren bawa ne na manzo sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya dafa masa shi to bayan ya dafa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi menene a cikin wannan kwano yace akwai a ce yace to mu komai kawar gaba guda ya bashi ya koma ta ne komai kawar gaba guda ya koma bashi ta biyu sai ta uku ya koma ta ne komai kawar gaba guda sai halin ya ce ai na riga na baka guda biyu ne kawar nawa gare ta halal da yake wallahi inda ka bi komi inda ka ce sai ka ɗauko ba ka da ka magana ba da za ka koma samun nan wani zirari a cikin duk sadda nake ma ɗauko wata wasu zaɓe cikin mu'ujojin annabi sallallahu alaihi wa sallama dan daga cikin mu'ujojin annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai taksiyar ta'am abincin da zai kwata mutum guda ko mutum biyu to annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da mu'ujizar da zai iya kwata mutum dubu an yi ba ɗaya ba ba biyu ba an gani to sai dai maganar wannan hadimin da ya yi to shi ke nan ta kace wannan ainihin mu'jizar ta annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan yana nuna wato biyayya ga manzo sallallahu alaihi wa sallama da duk umarnin da ya ba su a mai kawai kai bai kamata ma ya tsaya ya tambaya ba biya annabi sallallahu alaihi wa sallama da komai ya bada umarni to fi da kullu kai alheri duk yana ci da yanzu wannan bai tsaya ya ce kama nawa gari ta ba ya zo ko kuwa ɗin shi da annabi ya ce ma kai kai kawai ne ka tsaya wani shakku kuma wannan hadisi yana nuna halarcin karɓar hadiya saboda wannan akuyar da wannan kalimi ya sa ma annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa ita ne hadiya sannan yana nuna halarcin rantsuwa da kuma girmamar da rantsuwa dan gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rantsuwa ya ce wallahi nafsi yadihi law takatta lana walta zira'a ma da auki حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني يقال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشه قالت ما كانت الذراع احب اللحم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنذراع شيء كما كما فشيء اما في سويوان نامه wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba lakinnahu kana la yajidu al-lahma illa bidda yadda abinda ash'ani shine annabi sallallahu alaihi wa sallam ba kasai yake cin nama ba ba kullum kullum ba shine ghibba abinda ma'ana ghibba ana bashi an ciwo to ba gobe ba dole a ci ba wa kana ya'jalu ilaiha to ya kasance yana gaugawar a bashi naman in ana da wanda yana gauga a fara ɗebo mai wannan zira'i li'anna huwa li'anna ha a'jalu ma nuzuta saboda ita kuma kafar gaba ita ta shi saurin nuna ita ta shi saurin da buwa shi yasa akan fara kawo mai ita wato anan wannan hadisi sai da Aisha tana kore cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ya fi son naman zira'i akan sauran ainihin namomi wannan sai da Aisha radiyallahu anha tana kokarin tsarkake matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga kwaɗayi na ko nuna karkata ce ga sha'awomin abincin duniya sai ta nuna cewa dalili da yasa Allah sallallahu alaihi wasallam ke son wato zira'in saboda shi ne mafi saurin nuna da kuma kuma gashi yana da daɗin ɗanɗano sai dai hadisai ingantattu suna nuna cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ainihin wannan zira'i kuma hubban dabi'iyya so ne na ɗabi'a wanda yana cikin kamarul khilqa kammala halitta ce saboda wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana son wannan naman amma ba wai so na sha'awa na kwaɗayi ba wanda shine bayanin da sai da Aisha ke yi a so ne na ɗabi'a ko bayan sa yana son naman wuya a bayan naman ainihin zira'i kuma yana son naman wuya saboda duk suna da nisa daga mahallin kazanta inda ainihin turoso ko gobe dabbobi ke fitowa wannan hadisi yana nuna dai ba kullum kullum annabi sallallahu alaihi wasallama ke cin nama ba wanda sai da Aisha ta ce كان لا يجد اللحم إلا بالبن هذا بقى كفاي yake cin nama ba sannan kuma in ya ci nama yakan yana son ya ci zira'i saboda fa'idodin da ciki ga taushi ga daɗi sannan kuma wannan hadisi yana nuna sai da aisha radiyallahu anha tana ba da labari da abin da ta fahimta na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعود قال سمعت شيخا من فهمي قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب اللحم لحم الصحي حقيقة مهيدا النامة شيني ناما بي شيني وارا وانا كاري ممكنا فأنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا سن وانا النامة نريد saboda nama ne wanda yana kusa da kasba zan shi yake daɗi ya fi ɗanɗano. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المحمد عن ابن ابي مليكه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الادام الخل ما دلدا الدنيا شيني الخل والخل وده شيني حديث اللي متقارب اثرته حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت أبي حمزة الصومالي عن الشعبي عن أم هانئ قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم أم هانئ النبي صلى الله عليه وسلم يا زوجينا فقال سيدتي أعندك شيء شكو أقول ولا أبو جنكي قلت لا باب كومي لأبنتي أوجينا illa khubzun yabisun wa khallun in ba wata busassar khubza ba da kuma khallun faƙala sai ce haji haji kawo kawo su ma a kafara baitun min udumin fiye khallun ya ce duk gidan da akwai miyar da a cikinsa akwai khallun wato akwai vinegar a ciki wannan gidan ba su waton talauci ba su yoyinta ma'ana ba gidan da babu abinci ba ai akwai koli ta ce la'in nan kina ce ai akwai koli tun da akwai hannu don wannan hadisi yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen bintu anni bi ummu hani dan ummu hani da abu dalibin ci shine yake tambayar ta ko akwai abinci wajen ki shine ta kawo mai uzurin to babu dai abinci mai daɗi wanda ya dace da annabi saboda musaffar waina ki bu musaffar musasshen hulza ne bai sai sai hannu to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to ai sai aka gori don shi da aka mata rayuwarta shi ai duk gidan da akwai hannu to ai gida ne mai albarka saboda shine gamusul anbiya shine miyar annabawa wannan hadisin da yana nuna nahnu qaumun la namhalu bil mawjudi wa la natakallamu bil mafqud mu mutane ne waɗanda ba mu ruwa da abin da aka gare mu kuma ba mu kallafa a kawo abin da babu wannan yana nuna halalcin neman abinci ga wanda ba ka kunya za ka jan kunya ka nemi abinci gashi annabi ya zo ya firka annabi ya nemi abinci sannan kuma da rashin walakanta kowane irin kala abinci kowane irin abinci ne suka walakanta shi حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أمر بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء فضل السرير على سائر التعالي في فيكم sayyida Aisha radiyallahu anha bisa ga sauran mata ya takassan fifikon asariri zazahen mata ya ce ma asariri alaka iya tsahani bisa ga ainihin dukkanin abinci wato asariru shi ne za a gugunce kubza ko a gugunce mata ko a gugunce busasshen biredi zai a sa nama ciki ai mai ruwa to shi ne ke kira asali wanda a ga romuwa ga nama ga kuma kire-kire guntu-guntu na mata to irin wannan abinci abinci ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ne saboda amfanin da a ciki da saukin ci da saukin tauna da saukin da saurin narkewa to kasancewa sai da Aisha ya ce ga farkon wanda ya fara shiga musulunci ko babban aboki sahabi na annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda shi ne shugaba wanda ya jagoranci sallah a rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ga shi kasancewar ita ce a'lamun misali a'lamun zaujati sallallahu alaihi wa sallam wadda kuma ita ce waton tahisu yawan riwaya hadisi kuma ita ce budurwa daga cikin ainihin matansa baki ɗaya to wannan dalili ya zama annabi sallallahu alaihi wasallama ya fifita ta akan sauran matansa yake cewa wato fadlu Aisha ala nisa'i ka fadli sariri ala sa'iri ta'am duk da dai wadda hadisai sun taho suna bayani akan afdalun nisa wanda ya ce afdalun nisa'i ta ce fatima sannan khadija sun aisha kuma hadisi ya zo fatimatu sayyidu nisa'i ahlil janna fatima ita ce sayyidatu nisa'i ahlil janna ita ce shugabar waton dukkanin 'yan aljanna sai togi ya ce illa maryama binta imran da saboda kasancewa sai da aisha mace ce wadda Allah ya ainihin ba ta baiwa mai yawan sadaka ce ta ciyar da dubban dirhammai wato shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yabonta a cikin wannan hadisi wannan hadisi yana nuna mana cewa sai da Aisha ita ce ahabbu zawjati ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba'da Khadija kuma yana nuna halalcin mutum ya yabi matarsa sannan yana nuna mana mahallin shahidi a cikin wannan hadisi as-saridu afdalul atima zazahin mata shine mafificin ainihin abinci yana da ina da sauran na'am a wai babin yana da sauran na da ko za mu kai yana da yawa hanyar za mu tsaya a nan أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك